ya ba su kyan hali ya ba su juriya ya ba su sanyin hali ya ba su haƙuri ya ba su martaba ya ba su makaramul akhlaqi to mahallin shayar anan duk mutumin da ya zama malami inda an ce wani malami ne Allah ya masa daraja to ya kamata ya bi kowa tsoron Allah domin da kai ake koyi malamiyan mutane sanyin hali yabi mutane juriya yabi mutane kyauta yabi mutane alkhairi domin su mutanen wannan zamanin kai suke kallo al'ulama warisatul lambiyayi la yurizuna dinara wala dirham malami shine magajin annaba to tunda annabawa ga yanda suke to kana ma kenan malami ya zama yafi kowa tsantsani ya zama yafi kowa tsoron Allah ya zama kuma yafi kowa san Allah ya zama yafi kowa ganin kwarjinin Allah ya zama yafi kowa kokarin bayyana gaskiya da kwatanta gaskiya da adalci da makarimul akhlaqi da kyawawan hali domin shi yake koyi da annabawa mutane kuma da kai suke koyi to yasa annabawan Allah Allah ya musu wannan daraja malami kuma ya zama yana bin guraben annabawan a irin wannan halaye kuma ka su da ake be a annabawan babu irin mursalai 313 a mursalai 313 babu irin ulul azami a ulul azaman babu irin annabin shi annabi shine shugaban kowa shugaban mutanen duniya shugaban mutanen lahira da mala'ikun da aljanun da rawahanan gaba daya annabi shine shugaban kowa saboda haka su kuma annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu gaba ɗaya suna koyi ne da annabin annabi muhammadu mu kuma Allah ya ba mu dama annabin nan da annaba suke koyi da shi annabinmu ne to kaga mu ya kamata mu girmama kayanmu saboda haka zai mu dinga koyi da abu guda biyu zuwa uku na ɗaya kowa ya rike da sunnan annabi in ka rike da sunna ya dace ibadan yayi muwafaqa da dacewa da sunnan annabi ne Allah zai karba amma ibada in bai dace da muwafaqa da dacewa da sunnan annabi ba ko kai Allah baya so to yasa wajibi ne mu koyi da annabi a komai a tafiyar mu ne da zaman mu ne da tayin mu ne da halin mu ne da lamarin addininmu mu riko da sunnan annabi kuma kullum mu dinga hararo annabi domin shine alƙiblan mu shine alƙiblan mu shine alƙiblan kakan mu annabi adam da abin da ya faru da annabi adam Allah bai dube shi ba sai da yace Allah ka dubi annabinka haka ce Adamu ina ka san annabi Muhammadu ta ji ubangiji al'ari na gani duk inda naga sunanka zan ga sunansa aljanna inda naga sunanka zan ga sunansa sai Allah ya ce to shi kenan Adamu ka sha albarkacin annabi Muhammad to wannan mubalaga ne duk annabawa ma sun sha albarkacin annabi Muhammad kuma mutanen da suke duniya da lahira duk wanda ga lahira ya samu wata ni'ima ka tsallake siradi an baka takardanka hannun dama amma hisabi cikin sauki ka zan karuwan alkawsara ka zan gare gari a gidan aljanna to ba zai yi ba fa sai dai alfarman annabi Muhammadu ba wata ni'ima na Allah wanda zai sa daga bawa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk ni'imar da in dai abun Allah ne ya zo ma to sanadiya da sila da sababin saduwa da wannan ni'imar Annabi Muhammadin saboda haka yaba kyauta to kai duk lokacin da kaji sunan Annabi kai girmama ka jinjina masa saboda matsayinsa da yake gurin Allah duk wata rahama ta Allah duk wani ni'ima ta Allah duk wani alkhairi na Allah ba yadda za a yi wannan alkhairi ya samu da mu sai dai ta alfarmar sallallahu alaihi wasallam to kowa ya fahimci mu kuma sai mu yi gaba wa husnul surati wa sharafin nasabi wa husnul khuluqi wa jami'il mahasin wannan annabawa Allah ya ba su kyan sura wa sharafin nasabi da daukaka a nasaba a annabi in dai kaga annaba a zamanin iyayensa ba irin sa wa husnul khuluqi da kuma kyakkyawan dabi'a kowane annabi ya fi kowa kyakkyawan dabi'a wa jami'il mahasini da kyawawan tadodi hiya hiya hadhihi siffa wannan ita ce zubar annabawan Allah baki daya لأنها صفات الكمال والكمال والتمام البشري to li'anna cewa ita wannan sufofi sifatul kamali sifa ce ta cika wala sifatul kamali ta cika wal kumalu da cikan wa tamama da cikawa albayhariya na mutum shi mutum baya zama mutum ai sai da abu guda uku na ɗaya idan mutum ne kyan sura zai sa a so mutum wani abu ne yi al'adar mutum ne duk abu mai kyau yana so sau da yawa za a je a wurin mace kyan za a gani ba halin ba amma ya kaga halin ya fi kyan to amma mutum da yawa in ya je kyan zai duba sai ya bar halin amma zahiri halin ya fi to sai Allah ya ba annabawan kyan kuma Allah ya ba su kyan halin ga kyan ga kyan hali kaga an gama abu guda biyu to ɗaukakan nasaba wani mutumin ana son sa ne don darajarsa yanzu kama wannan da ya kawo mana ziyara muna son sa don shi umar huti haka yake ai ko to haka abin yake in mutum ya zo wani man tama li zawa sa'adati fas'adu duk mutumin da ya zaɓi mai daraja ko bai da daraja ma zai yi darajar zai yi darajar in dai mutum ya rabu mai daraja ko bai da daraja zai yi daraja to annabawa iyayensu a zamanin ba irinsu sai Allah ya duba mutane kyakkyawan tsiri kyakkyawan iri masu kyan hali masu mukarimul aqlaqi masu kyauta jarumai sadaukai masu gaskiya masu rukun amana masu mutunci to sai a cikin sai Allah ya fidda annabi domin kar a fitar da yi a cikin mutane marasa daraja sau da yawa in danginka ba daraja rayin darajan dangin naka ko kana da daraja sai ya shafe ka to yi ya sai Allah ya duba annabawa dangin su ya na kowa daraja domin su masu daraja ne to bari a raba su da masu daraja kuma sau da yawa za ka zauna da mutum ga yana da daraja amma halinsa zai sa sai ka ƙi shi hali ne sa sai a ƙi sau da ga ya Allah maza daraja sai ga yana ƙarya kuma sai ga yana yaudara duk da darajar sai a ƙi to annabawa sai Allah ya ba su darajar kuma ya ba su kyan hakan kaji darajar su ta karu kaga ta ko ina dole a bizo wanda bai bizo sai dai baya son Allah to wannan kowane annabi a dunkule Allah ya ba su bare ma annabin namu a duk iyaye ba taba samun iyaye masu daraja irin iyayen annabi Muhammadu ba mutane ne masu alkhairi masu daraja masu nima kowa ya san su larabawa sun san su turawan ma sun san su yahudawan ma sun san matsayin iyayen annabi zamanin jahiliya in an ce ka nuna a makka su waye mutane masu daraja zaka ya ce bani abdul manafi babu irin to saboda haka annaba iyayensu masu daraja ne kuma ba annabinmu iyayensa darajan ya bi na iyayen annabawan a darajan ma wata darajan ai tana danna wata darajan a qur'ani yace tilkar rusulu fadalna barahum ala ba'ali minhu man kallama Allah muna zaune da ku anan muna zaune haka kai ga hakimi ya zo a taron kai da san da zuwa amma idan sarkin yanka ya zo akwai maganar hakimi to ai hakimin ba daraja ce babu ba wata daraja ce ta danne wata ta danne wata saboda yawa ana muku ruwan sama muna neman ruwa ka ce jama'a fa ana ruwa alhamdulillah mun samu yayyafi kowa murna yake amma idan aka saki ruwa bakin kwarya sai a manta da yayyafin ai ma yayyafin da alkhairin sa wani alkhairin ne ya danne wani alkhairin haka ne ko to yini Allah ya ce tilkar rusulu fadalna ba'rahum ala bari minhum man kallama Allah ai mubalaga ne a cikin annaba akwai masu ganawa da Allah suna zance da Allah ma da aka kawo maganan annabi shi ma sai da aka manta da wannan sai Allah yake duk da haka shi annabi darajar ta tafi wa rafa ba'arhum darajat Allah ya yi kuma annabi yana magana sai a manta ma da sa annabi Musa sai a manta da su saboda daraja shi ne Musa da yake ganawa da Allah tsakanin shamaki dubu saba'in ne amma annabi da zai gana da Allah duk an kwashe su fa kana kaba kausaini aw adni fa awhe aw awhe ila abdihi ma'auya Allah ya ce ni da bawa na mun gana gana wanda kamar ruwa da ruwa ko kuma tsirkiya da baka to ana maganan annabi ai kaga wancan darajar ba babu bace amma wancan ta danne wancan wata rana sama annabi suna zaune a gaban annabi sai da na umaru ya kalli sai da na ali sai murmushi sai da na ali ya kalli umaru shi ma ya murmushi sai sai da na umar ya ce da ali ya ce a kake gani na kake murmushi a dole yi murmushi mana abin da an ce kai ne farkon wanda zaka dallaka siradi shi yasa ne murmushi in ji sai da na umaru sai sai da na umar ya ce to an yi kamun marmai ya ce ah zan ma marmai abin da kai za a fara baka littafin ka hannun dama to ai abubakar yana gurin sai ran abubakar ya bashi ya je gurin annabi ya ce rasulullahi ga rigiman da ali da umar su kai ne matsayi na ya ce ina ruwanka da takarda in kai kana bukatan takarda ni ma ji hama abubakar in kana bukatan takarda ai ni ma annabi Muhammad yana bukatan takarda bar wa yara wannan magana tsallaka saradi da ba da takarda ya ce bar wa yara ya ce ai ka fi karfin nan wane mutum kai nisa to kaga wayannan ai da daraja amma da muka faɗi na Umaru na Abubakar sai ka manta da su ina fata kun fahimta to wata darajar ita ce take danne wata darajar
والفرل الجميع لهم صلوات الله عليهم
amma dukkanin annaba ba baya farar salawatun lahi duk Allah ya ba su daraja eh duk yadda ka ji labarin annabi duk yadda ka ji labarin mutum ka masa matsayi kowa ya shi idan an ce annabin Allah to ba a sa musu kowa sai da na abubakar sai da na umaru sai da na usman sai da na ali duk darajar da ka ji sun samu kar ka kara su da annabawa annabawan Allah sun fi su sun fi su in ana maganan annabi ba a maganan wanda ba annabi ba kuma bayan zuwa ila yau duk wani mai daraja da kaji a duniya in ana maganan abubakar ana maganan umaru usman ali sahabban annabi to duk mutumin da ka san ba ba sahabi bane ka auna sahabi ya fi shi ba a hada kan wanda ba da sahabin annabi da wanda ba sahabi ko falala ake faɗa ka masa iyaka manyan malaman duniya ana maganan sahabi suna da matsayi ba a kara su da sahabban annabi shehu tijjani ya faɗa yace da tabiyan sahabban annabi da mu kaman tabiyan tururuwa ne da gaggafa irin shafan nan gilwa mai tafiya yake tafiyar haka take ba ma haɗa kai da su so da matsayinsu daban sannan daga sahabbai sai tabi'ai sai tabi'i tabi'ina to haka haka haka muna biya har mu zo kan shehunanmu irin sa da ƙarin jelani a zamaninsa sai mu ce ba ya so ta wannan shine adalci daga zamanin shehu mu shehu tijani har tayin kiyama to sai mu ce ba malami irinsa in muka faɗa ka mun yi adalci sau da ƙara jelani a zamanin su ba ya so daga zamanin shehun namu zuwa tayin kiyama babu malami irinsa bayan shehu tijani radiyallahu anhu to sai mu faɗa almajiransa aliyu tumazi aliyu nazizi aliyu harazimi muhammadu gali su sha umar huti sai mu ce wa'annan babu irinsu bayan su kasa kasa aka ce shi ibrahim to daga wannan karnan na almajiran shehu tijjani kai kasa shi ibrahim daga hiya tayin kiyama ba malami irinsa kuma tijjaniyar kaf gaba ɗaya ba wanda ya yada dariƙan tijjaniya duniya ta karba irin shi ibrahim aiki daban yada dariƙan daban idan aiki ne almajiran shehu tijjani wanda yayi wa Allah aiki babu irin umar huci shi takobi ya ɗauka ya buga da arnawa ya yaƙi da faransawa ya yaƙi da turawan amerika ya yi da turawan ingila yadda annabi ya yi a tujjaniyar bugawa ya yi yaƙi a ƙadiriya babu irin babu babu shan usman dan hodiyo din nigeria din nigeria ƙasan ka hada guri ɗaya babu irinsa duk malamin da ya ce akwai irin shehu usman dan hodiyo ka ce masa son zuciya yi in akwai ya fito da aikin mu gani a fili kasawa aiki sai an gwada hakan san da me na kwarai kai zaka fito a Nigeria duk sarakunan duniya duk wannan sarakunan da gani sun hada shi Usman baki sun hada baki da mutanen Ingila duk sarki baya goyon bayan shehu Usman ibn Hodiyo aka ce shehu yana niyan yaƙi malam sai ga turawan Ingila da bindigogi turawan Faransa turawan Amerika an yi tanadin makami da wuta ya ce ne makamin su wuta ya ce za mu gaya wa mai wutan ya yi maganin wuta alfarma to kaga amma da yake mu 'yan Nijeriya kowa da son zuciya ba a faɗansa a tujjaniyar mu wanda ya aikin da shehu Usman ya sai umar huci shi ne wanda ya yi yaƙi da kafirawa a tujjaniya a Nijeriya shine amma akwai daula Usmaniya san wajen Mali a Nijeriya wanda yayi yaki a tujjaniya Umar Huci ne a Qadiriyya wanda ya kokari a Nijeriya babu irin Usman dan Hodiyo ya da dariƙa duk duniya a karba babu irin Shehu Ibrahim shi Allah ya bai abin duniya Allah ya bai rubin asiri jirgin sama yake dauka shata ya zo ya yada ya je wannan kasan ya je wannan kasan duk duniya ba kasan da bai je ba kowa da matsayinsa a yada a karba abin babu irin shi Ibrahim a yi yaƙi abu Allah dan Allah a ƙadiriya babu irin shi Usman dan Horiyo a Tijjaniya babu irin shi Umar Huji to wannan ne gagara yanzu an ta ita a sa san zuciya kurin wanda kake san sa ko yayi mai kyau ko bai yi ba kana san sa wanda baka san sa ko yayi matan da baka san sa ba ka san sa mu ko ba wannan bane ilimi yana da amana idan an tadda gaskiya ko a gidanka ne ka faɗa ko a gidan wani ne ka faɗa mu na yanzu da muke son annaba in mun ji tsoron Allah mun bi Allah to na bayan mu ba za su kai mu ba amma na gaba da mu sun fi mu saboda mun tadda zamanin da riba ya mamaye duniya haram yayyawa a duniya ƙaryace ƙaryace yayyawa yi da wani ya zama shine zance to a hakan ma dai mun ji tsoron Allah na bayan mu ba zai kai mu ba to ba halin ne ba ma yi mummuna ba mu kwaza wannan mu kwaza wannan amma muna tuba shehu tijani ya daura mu mu yi lazumin mu na safe mu yi na yamma ranar juma'a kuma Allah ya kalle mu dinga zama muna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mu dinga Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Rama, amma yanzu mun shiga zamanin da sai dai hailalan sai addu'a mu fake da annabinmu. Idan mun yi mun yi ko mu kuma mu fake da Shikenan in ta mutane buka ba ira ma tun hauna anhu na kabir anhu sai ajikum. Eh innal hasanati shine mana fiyati idan mun jinjina wa annabi mun tuba to kuma sai Allah ya yafe mana malaman da suka daura mu akan wannan hanya suna gaba da malaman mu Allah ya mana albarkacin Allah ya ba mu albarkacin su irin su malaman namu alai malam sabi irin su alai malam jafaru da malaman su da malaman malaman su to sun daura mu kan hanyar da a lahira Allah da ba za su yi nadama ba mu ma kuma akan bin su ba za mu yi nadama ba an dora mu hanya na Allah hanya na annabi muna nan tijaniya muna kan addinin mu ba mu zo da addinin zamani ba akan abin da muka tara kuma mun yi riko da sunna ranar lahira su ja mu su kai mu gaban su shehu jibrima su kai mu gaban shehu ibrahim su kai mu gaban shehu murhuji a tarkata a kai mu gaban shehu tijani shehu tijani ya gan mu yayi murna in ya tayi ya ja mu ya kai mu gaban kunji mu je gaba kaɗan na'am kibra ta ba ta kuma kira furta be ga darajar annabawa wallahi madaukake daraja ce ba a guda su da kowa Allah ya riga ya daga darajar su wa darajatuhum arfa'u darajat
wa darajatuhum darajan annabawa arfa'u darajatu mafi daukakan daraja ne walakinna
ولكن فضل الله بعضهم على بعض
Allah ya fifita shahin annabawan a shashi wasu ma a cikin zuwai ba babu darajan bane darajar ce malam wata ta danne wata yi mana ai kamar masu kuɗi ne wani mutumin da ya zo nan gurin ya ce yana da miliyan biyar ne kuɗi ne to amma ka ce ga mai miliyan ɗari ya zo ai sai ka gane wannan kamar talaka ne yi ma ba babu bane wani ne ya danne wani ba danne wani darajan tun fila kan ne lokacin da Allah ya tajalli annaba suka ga Allah annabi ya ga Allah farkon wanda ya fara gaida Allah annabinmu ne shi ne ya fara faɗin la ilaha illallah annabawan suka faɗi la ilaha illallah annabi ya faɗa suka faɗa ya faɗa suka faɗa sai da aka yi sau uku annabi ya fara gaida Allah shi ne limamin annabawa shi ne limamin mala'iku a baitul ma'amur da kuma baitul izzati da kuma baitul muqaddas sannan shi ne limamin mutane limamin kowa da kowa limamin aljanu limamin rauhane limamin mala'iku limamin annabawa to a lokacin da ya fice gaba ya yi limanci aka tsarkake Allah wanda ya fara faɗin la ilaha illallah a ɗan anan zarra duk duniya da lahira annabi ya fara faɗin la ilaha illallah sannan annabawan suka koya suka faɗa daga annabin kuma bayan an faɗa sau biyu ya faɗa sau uku sai Allah ya ce da ruhin annabawa kuna gani ya girmama ni ku ba za ku girmama shi ba sai Allah ya sai annabawan suka ce to ya ubangiji me za mu ce ya ce ku ce wanda ya fara faɗin wannan kalma shi ne Allah ya faɗa da niyan girmama annabi domin annabi ya fara girmama Allah قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال تعالى ولقد جترناهم على علم على العالمين وقد قال صلى الله عليه وسلم
shugaba yana cewa إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر wannan awwalu zumari farkon jama'a wanda za su fara shiga aljanna to ala suratul qamar za su yi gani a sura na wata daren sha biyar a wannan dare daren goma sha hudu zuwa sha biyar a nan ne farkon jama'a za su shiga dan annabi ya faɗa farkon lokacin da zai shiga annabi zai rike mutum dubu saba'in kowane mutum ɗaya kuma yana rike da dubu saba'in shine shigan farko Allah ya samu na daga ciki ثم قال آخر الحديث على كنك رجل واحد kuma akan halittar mutum ɗaya على سورة أبيهم آدم عليه السلام kowa zai shiga aljanna suran annabi adamu suran annabi adamu kuma da kake ji ba kare daga nan dai mabi au kusa ya je kofar gidan alai mahiru hannu ai ba haka za a bar mutane ba sai mai da mutane kasu in ma ni'iman Allah ne anan zaka ji dadi in ma azaba ne anan ne za a yi wa mutum azaban ya dauka
طوله ستون ذراعا في a السماء ji tsawon sa zira'i 60 ne ba kafa ba zira'i 60 in dai zaka wani zira'i 60 ya je tsakanin gari tsakanin garin nan ya je to haka tsawon mutum ɗaya gidan aljanna sai ku ya kiyasi da haka وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل أغنى ce annabi ya buke ba mu labari hadisin abu huraira ka san annabi lokacin da zai yi iraji zai isra'i da ya je daidai kabarin annabi musa ya tadda shi yana sallah su dama annaba a kabarin kwana arba'in suke bayan kwana arba'in za su fito su ci gaba da tasarrafi amma annabin namu shi a kabari kwana uku yi bayan kwana uku yana tasarrafi in kaga baka tare da annabi ka bar annabi eh duk inda ka kama sunan annabi ruhin sai yana gurin saboda haka annabi kwana uku ya toyatar da annabi Musa yana sallah a nan kabarinsa to a lokacin da ya ganshi annabi ya ce ra'aytu Musa fa idza huwa rajulun rarbu mutum ne wanda hi ba raman ne ba hi ba kosheshe ba rajulun aqana kuma yana da tsawon hanci yana da tsawon hanci annabi Musa shine aqana ka annahu كأنه من رجال شنوءة in ka gani ka ce irin mutanen ne na fula abin nan larabawan ƙasar yaman kamar haka yake amma ya kasan shi ba balarabe bane sai dai ka kwatanta da larabawan ƙasar yaman tunda iya ne musa ta kabilansa ba yahude ne yana da kabilan bani isra'ilawa to amma hancinsa kamar larabawan yamaniya haka za ka faɗa ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير كيلان الوجه Yace da na ga annabi isa kuma fai za huwa rajulan raba shi mutum ne rabiya ba dogo ba gajere ba kafirun ailanal waje in ka duba ka ga fuskansa kamar akwai alaman zanzana ko tabo yana da hidiyewa amma kuma kyan fuskan ne jawo haka mhm.
أمر كأنما خرج من ديماس ya ne musa annabi isa ja ne ka annama ka raja min dima ce kamar mutumin da ya fita a guri mai dimi kamar irin ka binne ka ba a ƙasa in ya fito ya kake daina yi hallatu haka farin nasu jan nasu yake وفي حديث آخر مبدل مثل ai in السيف kaga cikin sa a rame yake dan shi baya ma cin tuwo sai dai ganyen itatuwa قال وأنا أشبه ولد إبراهيم به
kaji sai annabi ya ce to kaga tunda ya kwatanta mana annabi Musa ya kwatanta mana annabi Isa to kaga ai sai kansa aka ce kai fara sai ya ce ni kuma nayi kama da yayan annabi Ibrahim eh nayi kama da yayan annabi Ibrahim wata rana lokacin da ya dauki Esther Ruqayya ya bai wa sayyidina Usman ibn Affan to kowa ya je gidan ya gani malam kallo ake aje a dawo a je gidan a dawo sai a zo a zauna gurin annabi ana fira annabi yake wace fira na ji kuna yi aka ce ya rasulullahi ai yarka ce muka je kallanta da mijinta sai da na usman wallahi muka je kallo aiki to kuma annabi ya aiki naman miya ya kai gidan da aka kai wanda ya je bai dawo da wuri ba, aka ce kai yaya ka dade ya ce wani yayin ya rasulullahi matan wani yayin irsa ka nake kallo wani yayin sai in kalli mijin na rasa ma wanda zan gani eh wani yayin na kalli usman wani yayin kuma sai in kalli irsa na kalli nan na kalli nan ai kallo na biyayi sai sai ake kai Allah ya ajiye ajiye su anan ikon Allah sai kallo da bayani yau annabi ya ce to tun da ya zama haka zama bai kama mu ta yi muje mu yi kallo mu ma eh mu ta yi muje mu yi kallo sai annabi ya aika gidan sai da na Usman ga annabi yana zuwa ga sai da na Usman ga yar manzon Allah sabai suka yi sallama annabi ya shiga gida yana shiga da sai da na Usman da matarsa suka miƙe suka tsaya annabi ya kalle su yace ikon Allah yace ke wance ya kama sunan yarsa yace mijinki ya yi kama da kakanki annabi Ibrahima. Shi mijin naki ya yi kama da kakanki annabi Ibrahima ke kuma babanki. Wannan daɗi ya kai daɗi. Ke kuma babanki annabi Muhammadu. To haka aka faɗa cikin ikon Allah annabi ya je ya gani to kun gani shi kuma ya kama da annabi Ibrahima. Mm.
وقال في حديث آخر في صفة موسى
ya zo a wani hadisin kuma a sufar annabin Musa alaihi salam كأتني ما أنت راء من أذن الرجال rai shi ne mafi kyau da gani kamar wanda yake da wankan tarwada وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم
ya zo daga annabi yana cewa ما بعث الله تعالى من بعد لول من بعد لول نبيا إلا في ذروة من قومه
Allah bai aiko annabi ba tun daga bayan annabi Lutu sai dai daga tsoro ruwan mutanensa a mutanen sai an ga wanda ya fi kowa daraja a nan Allah zai fito da annabi ko a wannan zamanin namu da kake kallo hausa suka ce in ka ji wane ba banza ba abin da ake nufi da wannan din mutumin da kaga ya gagaru kowa ya zama wani amma bangaren tsoron Allah to tambayi labari iyayensa sun yi alkhairi ba wai addu'a za ka yi ɗanka ya zama malami ba a'a ka dinga kyauta ka dinga sadaka ka dinga alkhairi in Allah zai fito da wani abu mai daraja ta sanadiyar ka zai fita ai ba a fitarwa ga mutanen banza ai ba zai yoyi ba kowane karatun da koga muna yi iyayen namu ba ga suke ba kakanmu wanda ya haifi uwarmu ga ba mala adam nan ya sani shi ko ba ne birim eh a gidansa ba a rasa mutum hamsin kullum dare da rana duk bakon da ya zo garin a gidansa zai sauka ya ce a fito da abinci a ba bako ina baya bari duk yadda ake yana ciyar da bako da rana da dare da rana da dare alkhairin da ya kai alkhairi da ya tare duk danginsa ya dauka duk dangi ya ce ku zo mu tafi maka babu babu baba ya tafi da mutum talatin ya kai wanda ya haifi mahaifiyata fa kenan wanda ya haifi mahaifiyata shi yasa yanzu ka je dangin mu kowa alaji za ka ji an ce alai dangal za ka ji an ce alai birem za ka ji an ce alai wane alai wane alai wane mu alhazawa ne ni kuma tabbacin in Allah ya da zan je tun ban je ba mai suna na alhaji kuma da can ma alhaji nake kira na alhaji abba ka san Allah ya da zan je to kare ne yaka lokaci ne bai yi ba tun da kakanmu ya tafi da mutum talatin inda zan samu ne ni ma in tafi da kaman sittin yi mana amma na je maka ni kadai kangal a mutane suna cewa malamin nan bai je maka ba baya son ya je maka ai ba haka bane ai yi mana in za a je a yi zuwa ta daraja kakana yana da tarihi ya tafi da maka ya fi mutum talatin a kafa tafiyansa da dawa shekara talatin yayi shekara talatin yayi duk dangi na ya ɗauka ya ce wallahi sai sun je maka a kafa aka je aka zauna kuma mahaifiyata ta ban labarin kullum wannan gurin na annabi ba su sa hannu ba sai sun sa hannu sun yi kamar sa uku da ɗakin kaban da ake sa hannu da gurin annabin sun lega yake kullum sai sun yi kamar sa uku larabawan ma sun haƙura saboda nacin su an bar su kuma sannan in ba ku manta ba idan ya zo nan garin zai fice gudu kallon sa aiki gudu da sauri tap tap tap tap tap tap tap mutane suna kallo zai je guru ya dawo to kuma lokacin da yana yaro ana cewa mai gaggawa ai koya ne da ana shahu mai gaggawa koya ne ai yau kakana mai sauri ne dole ne ya sauri ai kaya ne a wakiya da mutane nake ni da ma ka yake babana ne yace zai aike ni akwai musa mai kanda babana yace zo zan aike ka matafara kurin da na dauka ne je matafara na dawo da na fara gudu fa nan garin wannan matafaran da kake gani a gudu fal fal fal fal fal fal fal na je na dawo na ce baba na dawo yace to ai na ce zan aike ka akwai wani babu lata ne Musa masu kanda ya ce u alaji aba shahu mai gaggawa an ce za a yi keni na da wannan gaggawar koya ne abun kakana shi kakana duk inda zai je akwai wanda ya kai sauri tsakani da Allah babu wayi to babu in da gudu ma kaga suna bin sa yake gagara to ya annabin mun ana bin sa da gudu ba gagara yake ba ai mun koyo ne daga muna zo mai wannan tafiyar na kakan na mutum mutane ba za su barka ba fadawa tsanye ba duk inda za ka je sai a tare ka da babur wani gumma a tare ka da mota an ka fita jeji ma a taro ka malam ka tafi a kafa amma za a bar ni ai sai na gaji da ku muka fara tafiya kamar su malam malamai suka biyo ni kamar su malam usman mu je tun da kun yi karatu mu je garin ku sau sau sau sau sau yanzu nan tun da aka yi daga nan zuwa gayin awa da yake yi daga yanzu zuwa kiri minti arba'in da biyar ne amma Allah ya da ni za ka ba har kirin zan kai ka awa daya ko ba gajiya kana kallo zan je awa daya til zan je tsaya kiri ka sama ban san ma na tafi ba mun san ma na tafi to wannan harkar da kake kallo iyayen mu sun je wannan abin da kakanmu yayi ta yi yayi ta yi to haka fa bangaren baban mu fa shi ma haka aka yi ta alkhairin nan aka yi ta alkhairin nan to kaga da Allah ya kawo mu mu ma mu kwatanta to yi yasa duk inda kake da alkhairi ba wai neman sa za ka yi ba shuka shi zai fito ba a yin wayo sai na yi addu'a wani ya zama wannan duka jale in baki sun zo ku dage da ciyar da baki in mai karamin karfi ya zo ana ban sa bayi ko baka biya da yawa ba ka rage muna nawa biyu idan wani an masa suna ko haihuwa ka daure kana kyautata wato in Allah ya yarda ka ga wannan shukar in baka girba ba ƴaƴanka sa girba in ƴaƴanka ba su girba ba jikanka ya girba amma wayo baya sai da saba ka ce ni zan yi wayo to kai wayen ma dan naka ya karatu ba zai amfane ka ba ba zai amfane ka domin kasan ba alkhairi yayi ba alkhairi alkhairi za yi tai in kai alkhairi kar ka ce wani ne zai biya ka ba a haka in ka je ba ya gaba a baya yi alkhairi a gaba za ka tsanta idan kuma ka jefa sharri a baya gaba yana jiran ka to saboda haka wannan daraja Allah bai taba fidda annabi ba sai an duba mutanen da a zamanin ba irin su daraja ta kai daraja anan Allah zai fidda annabi na ba ku mahallin shayi ne kuma in kuna son zuriya ne albarka wannan Allah za ku rike da ciyarwa da alkhairi da kyauta kullum ku dinga yi ku zuba Allah ido yana sane ko da mun zo ƙarshen zamani yawan ciyarwar da sadakan da muke masifa da yawa in za ta raba duniya in an dubi wannan ma sai a daga mana shi sai a daga mana da ciyarwa da alkhairi almajirai kullum su dinga ambatan Allah ka tara almajirai a gidanka ai ba sai an gaya ma ba ba ba ku da hankali ne almajiri duk gidan da aka ajiye almajiri kaman goma ko biyar suna kama sunan Allah to garin ma masifa ba zai samu ba duk lokacin da Allah zai aika gari bala'i sai an dauke na Allah a garin ai eh ba ana ji a kore almajiran su fita ba to ku mutanen garin ba ku da hankali ku zauna ku zauna kore almajiran zauna tun da baka da hankali ba ka ga maka sai da almajiran suka fita mumunan suka fita sannan bala'in Allah da ya duba dai garin yana da daraja ya jawo munafikan a yakin badar aka kai su amma yanzu in dai kaga yara masu karamin karfi almajiran suna barin gari masu daraja suna barin gari marayu miskinai to zauna in ba ka da hankali Allah ya ne yayi niyya zai yi wani abu za a fitar da na Allah a gurin in an fitar na Allah ya zama ba nasa kai ka zauna inda ba na Allah to in ya tashi saukar da azaba wa zai ji tsoro wa ake dubawa ba wanda za a duba to yi za ku dinga kula in gari da masu kuɗi muna muku nasiya Allah ya ba ku kuɗi ku rike almajirai ku ci gaba da ciyar da su miskinai in ba ku san su tsari ake yi ku je ne ku iya sai wani gwangwani katon fili idan ya saya a yi gini a ce duk makaho ya zo nan mu kama masa gida sai a kira sunan da unguwar makafi nan gaba kuma duk mai ɗaukan hadiya sai ya kai musu an san gurin su in kuka dau nauyin su baran ma ba za su yi ba sai ku dauki in kun an killace su to sai ku kawo sana'an da za su iya yi ku ba su ko saban wani taburma ko sakan wani abu a kawo a ba su sana'a to wannan sana'an a ce ku dinga ci da yi to ina za su yi bara dama rayin sana'an ne kun ga kun taimake su idan da kutare sun yawa mutanen ku ne ya ya kamata ku killace ku musu unguwa in kun yi sai ku ce da gurin unguwan kutare nan gaba duk mai kawo sadaka da zaka ya kawo ya ba su in ba ku son ganin su a cikin ku ba za ku gansu ba haka ne to almajirai kuma tsangaya za a musu sunan gudun sai a ce wane tsangayar ka ce gun nan to kar ka bari su yi bara shikenan malami sai ya zauna da almajiransa a tsangaya tun da ba ku so su dame ku su zauna suna karatun su in kun ɗauko sadaka sai ku kawo ku ba su su kuma su roƙan muku Allah ku ku zauna lafiya ku ku ci albarkacinsu su yi addu'a ku ci albarkacinsu ku zauna lafiya su kuma suna zaune ku ɗau abin da ya kamata ku ba su don su samu su san littafin Allah to duniya zai zauna lafiya amma haka kurin ba dalilin zaune ba na tsaye bayin Allah da Allah ya fi son su akan kowa ku ce kun ƙi ku da Allah ku zauna lafiya shi fada da Allah fa ba riba yin fada da Allah da wannan hannu za ka yi fada da Allah ai ba zai yi bayi to ya kamata ku rike na Allah gun Allah ku yi daraja ku yi daraja to saboda haka muna gaya muku duk inda na Allah yake a nan Allah yake bayyana kayansa Allah ya ganar da ku wanda suka fara irin wannan aiki mun musu nasiya idan karatu ya je musu inda tunani sai a koma a gyara dan duniya ya zauna lafiya amma fa ana tsaron abin da fa idan aka yi wasa ba azaba za ta sauko a yi ta addu'a Allah ya kasa daukewa domin an taba Allah to Allah abin da ake yi ana yi ne a rayin sani Allah ba su sani ba kuma Allah ba su san ka ba Allah sun tuba mu ma mun ce sun tuba mu ma mun tuba Allah ba za a ƙara ba za a bar almajirai su yi karatun su Allah za a bar mutane su yi karatu a yi addini Allah muna kyauta to in a rayin sani suke yi to Allah sun tuba Allah ka duba annabi kar a wannan zamanin ka ɗora mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah mun tuba mun fake da annabi a duba annabi Muhammadu a ɗaga mana ƙafa Allah saboda martabar
ويروى في ثروة أي خسرة ومنعة a wani ruwayan ko fi sarwa a masu daraja kasrati wa man da masu kariya anan ake bayyana annabi وأتى الترمذي عن قتادة Tirmidhi a ruwayan da ya zo a Shama'ilin ya zo daga Imam Katada yana cewa ورواه دار قطني من حديث قتادة أن أنس رضي الله عنه Wannan ruwaya daga Daru Kudani ma da cin hadisi ne mashahuri ne limami ne na malaman hadisi a zamanin sa ya nemi ilimin fiqh a gun wani malami mai wahalan sunan fada is taqari is taqari ba daɗin fada kuma ya ji karatu a gun bagawi ya yi ruwaya an wa hakim ya rawaito a gunsa ana dangana zuwa ga Daru Kudani wani unguwa ne a birnin Bagadaza daga hadisin Katada daga Anar yardan Allah ya tabbata a gare yana cewa ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت ba Allah bai taba aiko annabi ba da annabin da ka gani mai kyakkyawan fuska ne kuma an annabi ne mai daɗin murya ne mm.
وكان نبيكم حسنهم وجها وحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم
wa kana nabihim annabin mu kuma kowane annabi yana da kyan fuska amma namu annabin a sanu ya fi kowane annabi kyan fuska suna da nasu amma na annabi Muhammad ya danne wa sanahum sawatan kuma annabi ya fi kowa daɗin murya sallallahu alaihi wasallam ira da amincin Allah tabbata a gare shi وفي حديث هرقل ya zo hadisin hirqalu وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب yace ai na tambaye ka nasabarsa Abu Sufyan ka ce mun ma abocin dangi ne mhm.
وكذلك الرسل تبعث في أنصار قومها
wa kadhalika haka nan tub'athur rusul Allah yace ake aiko manzanni fi ansari daga nasaba qaumiha na mutanansa wanda yafi kowa daraja mhm.
وقال تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقال تعالى يا يا يكز الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وقال تعالى أن الله يبشرك بآيه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعسورا ونبيا من الصالحين وقال تعالى إن الله جزي آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين وقال في نوح إنه كان عبدا شكورا وقال تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن أشهدهين وقال تعالى قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وب- وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا سلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها قال النبي صلى الله عليه وسلم
shugaba sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa mm, كان موسى رجلا حيا ستيرا kana Musa ya ne Musa rajulan hayyan mutum ne mai kunya sitiran baya barin jikinsa tun lokacin da aka masa tajalli lil jabali a lokacin baya bari a ga fuskansa ko ina haske mala wurin da zai koma ga Allah mala'ika ya zo masa albiyar ya ce to lokaci ya za a koma ga Allah sai matarsa ta ce annabin Allah kullum fuskan nan naka a rufe kabar mana na ga fuskanka ta rike ni ya ce kai ya fuskan na ne haske yayyawa ya ce to in ban ga fuskanka ba zai yoyi ne a nan ne matar ta maza ta kalli fuskansa amma kullum a rufe yake sittira ko mutum ne mai kunya Mm.
ما يرى من جسده شيء ko a استهياء barin a ga wani abu a jikinsa ba saboda kunyan Allah.
الحديث وقال تعالى عنه فوعد لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وقال في وصفي جماعة منهم إني لكم رسول أمين وقال إن خير من استعجرت القوي الأمين وقال فاصبر كما صبر أولو الأمر من الرسل ولا تستعجل لهم وقال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوان هدينا من قبل إلى قولي فبهديه مقتد فوسبهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتباء والاجتماع والحكم والنبوءة Kaji wa wasu Allah ya sifata annabawan nan. Jummatan dewa min silahi na gyara da aka ce kullum min salihi na hine silahi. Wal huda da shari'a da al wal ijtibai da zabi wajta bainahum wa hadainahum wal hikmatu da hikima wan nubuwata da annabda ulaika alladhina da yace atainahum alkitaba wal hukma wan nubuwata kaji Allah ya zaɓe su wa ƙala وبشروه بغلام عليم وقال تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم إلى قوله آمين وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الآيتين وفي موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وفي سليمان نعم العبد إنه أواب وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصير إلى الأخيار وفي داود نعم الأمر إنه أواب ثم قال وشدلنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الكتاب وقال أن يوسف قال اجعلني على كذائن الأرض إني حفيظ عليم وفي موسى فتعجدني إن شاء الله صابرا ولا عاسي لك أمرا وقال تعالى عن شعيب فتعجدني إن شاء الله من الصالحين وقال تعالى وما أريد أن أكالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استدعن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال ولوطا آتنا حكما وإلما وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقالوا لنا كافرين
Allah ya saka alfarman manzan Allah ta bismillah قال سفيان هو الهذل الدائم في آي كثيرة ذكرها فيها to sai malam Sufyan sauri ya gaya mana ko Sufyan dan uwainata yace huwa al huzun da wannan taban zuciya ne da gwamam ne fi ayyan kasira ayoyi masu yawa zakara fiha wanda ya aka ambato min kisalihim daga ɗabi'unsu wa mahasinu da kyawawa akhlaqim na tadodonsu addalatu ala kamalihim wanda ke shirye da mu zuwa ga kyansu mm, da cikansu وجاء من ذلك في الأحاديث كثير a cikin wannan wato hadisai da yawa ne suka zo mm.
كقوله صلى الله عليه وسلم
kamar faɗa ta sa na wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي
kaji maroƙi ne zo gunsa ya masa roƙo yana babba ɗan babba sai ya ce inna mala karimu ai wanda yake da karamci tawari'u na annabi ibnu karimu dan mai karamci ibnu karimu dan mai karamci ibnu karimu dan mai karamci ai annabi yusufa ne domin shi karimi ne annabi ne mursali ibn yaquba babansa karimi ne annabi ne mursali ibn ishaqa kakansa karimi ne annabi ne mursali ibn ibrahim dan ibrahim babansa karimi ne annabi ne mursali shi yasa nabiyin annabi yusufa nabiyu ibnu nabiyin dan annabin Allah annabi yaquba ibnu nabiyin dan annabin Allah annabi ishaqa ibnu nabiyin dan annabin Allah annabi ibrahima sai annabi ya faɗi wannan saboda tawari'u amma kuma duk darajar ai na annabi ne da yi annabi yusufan da annabi yaquban da annabi ishaqan da annabi ibrahim din da suka zama dukkaninsu annabi ne dan annabi dan annabi dan annabi ai alfarmar ai duk wannan matsayin da suka samu alfarman annabi ne alfarman annabin mu ne وفي حديث أنس وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم haka annaba suke sau da yawa idanun yana barci amma zuciyar idanun su ba ta barci wannan kususiya ce daga Allah وروي أن سليمان كان مع ما أوذي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى هذا annabi Sulaimana kana ma'a ma udiya min al-mulki duk da irin mulkin da Allah ya bayi saboda tawari'u la yarfa'u basarahu wala baya daga ganin sa ila sama'i zuwa ga sama saka sha saboda tsoron Allah wata warin da kakka da kai lillahi saboda Allah kullun ka gani yana sun kai kansa a ƙasa saboda tsoron Allah وكان يدعم الناس لذائل الأطعمة ويأكل خبز الشعير Wani ya kasance yudimin nasa yana ciyar da mutane lazayil adinati yana ciyar da su daɗin abinci wa ya kula ku amma yi zai ci gurasa na datsa mhm.
وأوحي إليه يا رأس العابدين
sai kai wahayi gari ya kace ya kai mai tsoron Allah masu ibada mhm.
وابن معزة الزاهدين dan wanda ya tabarkanta tsoron Allah shine annabi Dauda mhm.
وكانت العجوز تع- تعرضه وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمري hali sau da yawa yana tafiya kazan ya hau jirgin sama nan nasa yana tafiya fa sararin sama tsohuwa in ta masa haka ga annabin Allah ka zai aisha tsaye da iska sai zai yace bai wurin Allah mai bukatar ki ba girman kai yi mana yanzu ko a motar nan na ji ina tafiya ka ce na tsaya in ba na karanta wannan karatun ba ai kaga ficewa zan yi ko amma muka yi wannan karatun da kwana ɗaya ko biyu ban manta ba sai na tsaya dama mutum yana jirgin sama yanzu an taba ce da jirgin sama wai da ya tsaya to amma bai yi nasa jirgin sama fa ba irin wannan bane amma an ce waya din zai tsaye da jirgin a ce a tambaye ta me bukatun ta dama dan ita Allah ya aiko mu in tana da bukata sai a saurara to haka shugabanci yake in ta faɗa in na a bata ne a bata in na a saurare ta ne a saurare ta kuma sannan an sallame ki biyawar Allah ya yi to a mata addu'a sai ce mu ci gaba da tafiya a sama ita tana ƙasa sai a tafi haka ake yi annabi Suleiman dan gidan annabi Dauda
وقيل ليوسف sai aka ce da annabi Yusufa ما لك تجوع أنت على كذائن Aka الأرم ce annabi Yusuf ba yaya kake jin yunwa kuma alhali ga hi taskar duniya gaba ɗaya na Misir yana hannunka.
قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع Ce, Ai yace tsoro nake kar na tuna koyi na manta da mai yunwa. Ka san in ka koyi sai ka manta da mai yunwa sai ka ji kowa kaman ya koshi. Amma kana jin yunwa kuma sai ka ji kowa kaman yana jin yunwa yace ai kar na koyi ne na manta da masu yunwa saboda tawari na annabi Yusufa. Allah ya saka masa da alkhairi.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم
Abu Hurairah ya rawaito radiyallahu anhu ga wannan annabi namu. Mm.
كفف على داود To القرآن kuma Allah ya rangwanta wa annabi Dawud karanta zabura an ka zo fasara Qur'ani anan zabura ake nufi fa kana فكان يأمر بدابته فتسرج dan yace maza a kawo dabba a daura sirdi kafin a daura sirdi ma فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ai kafin a daura sirdi har ya karanta zabura ba Qur'ani bane zabura ake nufi Mm.
ولا يأكل إلا من عمل يده
sai annabi Dawud baya cin abinci ma sai a sana'a ta sa wata rana Jibril ya zai ce annabin Allah yace ga bai tilmali kake ci yace ga Jibril ko da laifi ne in jama'a tambaya ne dai shi kenan zai yude ya ce ya ubangiji tun da babu bai malin nan Allah ka bani sana'ar da zan yi in ci- in ci da raina shine wa alana lahu alhadida ani mal sabigatin wa qadir fi sidir nan da nan Allah ya hore masa karfe sai ya mai da shi kaman tabo in yayi silke rigan yaji in ya zirfe ya ci abinci da sana'ar hannunsa yake ce annabin Allah annabi Dauda saboda tawari'u قال الله تعالى وعلمنا له الحديد عليم السابقات وقدر في السرد وكان سأل ربه أن يرزقه أملا بيده يبنيه عن بيت المال
وقال تعالى ربه يا دوki ubangijin an yarzuquhu amala ya azurta yi da aikin da zai wadata da taba dukiyan baitul mali وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba jama'a annaba zai yi magana manzon Allah ahabbu salati ila Allah salatu dauda ya ce mafi son sallah a gare ni babu sallah irin na annabi dauda wa ahabbu siyami ila Allah siyamu dauda yiwon azumi a gun Allah babu azumi irin na annabi dauda wa kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu
kajin da annabi daudan yake yi wa kana ya kasance namu yana yin barci nizul laili a rabin dare na istiraha na hutu waya qumu sulu zai ta ya sulusun daren waya na musulu a sulusun barcin kuma ya dan kwanta ya huta wa yasumu yawman wa yafdiru yawman yau ya azumi ya bari gobe kuma ya huta jibi sai ya dauka wa kana yalbasu sufa wa yabtarihi shi'ara annabi dauda yana sa sufi kuma yana shimfida wato tub abin nan shimfida irin na gahi wanda ba mai kyau ba ma wa ya'kulu kumra shayri bil milhi war ramad idan ya samu gurasa datsa maran zurfe to ba sai da miya ba toka zai zuba ruwa in ya sa toka sai ya sa sai ya ce tokan shi ne man- shi ne miya eh in ka ce kai mai tsoron Allah ne kana ce da miya ba giri da toka yake ci toka shi yasa kana gardi inda ragowar tuwa tokan za ka dan kada kadan ya yi ka miya sai ka ci ka gani da abin da kake yi wasu kuma annabin Allah ne mursali malam da toka yake ce in ya samu giri to babu zai danna toka a kasan toka akwai dan giri giri shi gani da haka zai ce kwai ba sai an yi miya ba
wa yamzidu sharabahu bidumu'i kuma in zai yi abin shan sa to da hawaye yake cuɗanyawa hawaye yana zuba da haka yake ci kuma yake sha ولم ير راهقا بعد ولم ير راهقا بعد ba taba ganin su kuma yayi dariya ba ba da bayan abubuwan da ya aikata bayan abin da ya faru da shi ba gan shi yana dariya ba ولا شاكسا ببصره إلى السماء حياء من ربه عز وجل
wala ya kisan bi basarihi baya daga ganin sai zuwa sama haya'an saboda kunya inna rabbihi azza wa jalla na Allah mai girma daga baya daga sama ya kalle sama haka Mm, saboda kunyan Allah Mm.
ولم يزل باكيا حياته كلها Wani ya zalbe gujewa ba kullum rayuwarsa kuka yake har kukan nasa ya tsoro da itace a gindin itacen ma yake zama yake yake kuka kuma kila وقيل بكى حتى نبت الأشب من دموعه to yana kuka mala a dalilin kukan nan sai da dausayi ya tsoro na ciyawa daga hawayensa Mm.
وحتى إذ تأكلت الدموع في كده حدودا sai da gaban hawayen ya sa nan da nan ya yi rami shine ukududu eh ai da ake cewa ah, a cikin wasa mai zatul buruji ko eh shine ashabul lukuduji to rami ne to nan kundu kukin inda hawayen yake bi yana rarikewa yana rayu sai dai wannan rami nan ma yayi rami saboda zuban hawaye dan malamai sun faɗa da hawayen mutanen duniya gaba ɗayan ka tara guri ɗaya bai kai hawayen annabi adamu ba eh bai kai hawayen annabi adamu shi kuma hawayen annabi dauda an ce na duniyan ma ka hada bai fi na annabi dauda ba da na annabi daudan da na duniyan ma ka hada bai fi na annabi adamu dan annabi adamu yana zuba da hawaye yana zaba yana zaba ta kan dubi dabbobin suna jin irwa su a suke su sha su bari su zakuna su kuraye a hawayensa to kun ji yadda fa ake tsoron Allah mu je mm.
وقيل كان يخرج متنكرا يتعرب سيرته to wani yayin sai ya fita da rigan da ba a gane shi sai ya ga jin gari yana tambayin labarin sai ya ce jama'a tambaya muke da Allah ya ce labarin annabi dauda ne yake tambaya me matsayinsa a gurin ku ya ce annabi dauda annabin Allah ne ayi mursali mutumin kirki ka Allah ba mu albarkacinsa mu tsakaninmu da shi sai san barka zai ya zo mana da shari'a da alkhairi ko ku sani da wani laifi ba ya ce a ba mu sani ba mu da alkhairi muka san annabi dauda duk da haka kuma ya koma sai ya tuba ke ka san ba za ka san matsayin kagun mutane ba ka dan tambaya ka je ko da wani laifi ya gyara to babu amma ka zai fito yana tambayar mutane ya labarin dauda kuma shi ne daudan fa in an faɗi wani abu ba daidai ba to kuma zai gyara amma babu ma sai dai mai kyan ake faɗa annabin Allah annabi dauda to jama'a Allah mun gode maka Mm.
فيسمع ثناء عليه فيزداد توارؤا idan an yabe ya an yabe ma wannan yaban baya ƙara komai sai dai ya ƙara tawari'u ga sarki Allah Mm.
وقيل لعيسى عليه السلام Um, za ka zo aka ce da annabi isa dan na na maryamu ka san idin da yake tafiya kafa yake tafiya annabi isa in yana tafiya kuma bai taba dora bulo ɗaya kan ɗaya ba dan ya dake huda bai taba yi ba duk in wanda ya tarar da shi shine dakin sa dan dare yayi
to dare a nan zai ta ibada gari ya waye annabin Allah annabi Isa wata rana yana tafiya yana tafiya ma ya gaji sai tambayi wani bawan Allah ya ce kai bawan Allah yau na gaji da tafiyan nan da nake yi inda wani abu ka taimake mini mana dan abin da zai dauke ne dan karasa da ni gun mutane sai bawan Allah ya doya ce Allah ga annabin ka annabi Isa ya gaji yana neman wani abu ya dauke yi Allah ka sa gajimare yana sha ba sai gajimare ya zai dauke shi ya kai inda zai kai ya ajiye shi sai ya tambaya annabi Isa ya tambaya ubangiji ya ubangiji wannan mutumin ba annabi bane amma ya ubangiji gashi nan a cikin karamcin da ka masa har ga jamarai ya sauko ya dauke ni da ya faɗa Allah mai matsayin sabon ka yace kai ya wannan bawan Allah ya kyauta ta mahaifiyarsa yana mahaifiyarsa biyayya mahaifiyar ce ta addu'a ta ce duk abin da ya roke mu Allah ya amsa ai wannan abin da ka roke kaɗan ne wannan bawan Allah da zai ce mu mai da sama ƙasa mu mai da ƙasa sama da sai mun yi shine ba zai faɗa ba kaji a cikin ikon Allah to yana tafiya irin wannan tafiyar da yake mutane suke tausayinsa annabi isa kuma yana daga ulul azami to sai aka ce da hin law yatakatta himaran yau kana wannan garin annabin Allah gobe kana wannan garin kana tafiye tafiye baka zama dama ka rigi jaki mana kaga da kana da jaki ai tafiye tafiyen zai yi sauki da ma ka riki jaki annabi isa ya yace qala ana akramu ala allah ta'ala min ashyan shigalani bihimar ina riki jaki ni ne ke son bauta wa Allah na sun ku yana sa da baibayi garin daurewa garin yin ciyawa bautan Allah ya kubuce min ni a nabi Allah wa jaki hidima nayi wa Allah mana hidiman da zan yi wa jakin ya ji ba na da daman da zan rike jaki kaga mu sai dai Allah mana gafara malam ga shi yanzu ba ma jakin ba mun tsallake ba ma dokin ba malam mun daura kan mu abin da ya fi karfin mu kana hawa mota jifa-jifai wannan muna hawa ba ɗaya ba ba biyu ba wannan sai ku taya ma addu'a mu mun kamu a wuya ayo to ba mota ɗaya ba ba biyu ba yanzu gyaran sa na ce a kai Kano su bin da an kai sa sabis ɗinsu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar muka aika wannan sabis za a yi musu mota guda biyu kaga ai mun kamu miliyan biyu da dubu ɗari biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da almajirai ne suka ci abinci an ci riba amma kaga an yi asara ku taya ma addu'a ku taya mu kuna mana addu'a ku barkanku mu dai mun kamu iya wuya a to in ba haka ba wanda ga annabin Allah ya ki rike jaki yanzu jaki na rike sai ku sa ni girman kai wallahi ina rike jaki za ku ce malam ka hawa jaki jakin ma annabi Isa ya ki ka san ba a mugun sarki sai mugun ba fade almajiran su suke daura malamai girman kai wallahi yanzu na rike jaki fa in na rike jaki fa laifi akai laifi ne a to kuma ai zai sa ma girman jakin ma da aka rike ma laifi ne tunda ka ga gahi ya ki rike jakin to yanzu ni na rike jakin ba ma wai maganan girman kai ba ni a gunku nayi ma laifi kullum za ku ce yanzu malam ka hau to to kaga yanzu to jakin ba jaki to kaga yanzu wannan din magun Allah fa laifi ne a gun Allah jakin ma ana kallo to ai garin jakin wata ran zai tsinke ka je jeji wata ran zaka masa ciyawa wata ran zaka zo ka daure kana kula da hifa kar ya zaka manta da wani abu to ba ma fa doki ba ba ma fa keke ba ba ba babar ba an kai fa abun fa inda fa yafi karfin mu fa to Allah dai shine masa ne mun zo wani zamani mu dai a nan dai mafita ku da bakin ku na almajirai mai albarka ku ce amma albarka Allah ya fi mana amma fa an yi nisa Allah ya fi mana iya abin da za mu faɗa kenan to Allah kuma ya sani akwai lokacin da muka dan yi yunkuri almajiran mu ba abinci nace aje aje da motocin nan aje aje da iyaka abincin mu ce da almajira aka dauki jib din aka kai Kano da aka ga saboda walakancin miliyan 1 da dubu 500 suka tsaya kudin wannan sabis din da zamu bayar mu kuma lokacin abinci zamu sai a gara da tunda ba wani wanda Allah ya kama mana aje aziyar sai wani mutum ya ce to aka dawo da motar ba a siyar ba ce to ku je a ɗan ƙara da a sayar da aka ja ka ce an siya miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai na ce da siya muni na ce ku karɓo kuɗin ku kawo Allah ya masa albarka ma sai abincin dubu ɗari miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai mu ce da almajiran mu da suka siya kuma suka yi biyan kuɗin suka ce ba zai yoyi ba suna jan hankalin su suna jan hankalin su har dare sai suka ce yanzu abin da za a yi kuɗin ba za a kawo muku yau ba ku bari da dare a ina za ku je ku kwana sai suka ce a gidan wane za mu je mu kwana suka faɗa suka ce to shikenan tunda mun san gidan da za mu kwana gobe da safe sai a yi kokari a baku kuɗin na buga musu waya karfe goma dare ya kuka yi yace gahi gahi amma sun ki biyan mu kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ɗin amma mun gaya musu inda za mu kwana na ce kai sun ki biya kuma kun wada mutanen kana inda za su kwana na ce to yanzu ku kamo hanya ai ba da alkai da suka tambaye ku gurin kwanan ba ai abin da ya sa na ce ku kamo hanya ba don a kwace motar ba kar garin kwace motar wata kaddara ta zo a gama da ku yanzu dare ya yi da daren akwai fashe wannan hanyar da ba kyau za ku taho din ya fi kwanan in dai umarni na kuke ji na ce yanzu ku kamo hanya a yanzu da daren nan karfe goma dare na ce ina ruwanku ba su zo nan garin ba sai ɗayan dare da ce da wannan ya fi sauki tun da abin ba alkhairi a haƙura ku gaya musu mota tana kuka da abu mai sayan ya zai ba da kuɗi sai ya karba to kaga in Allah ya taimake mu muna da dan bakin magana a nan ko muna da bakin magana to kaga an yi niyan ziyarwan Allah kuma na ɗayan wanda yake na farkon mu da Allah ya ba mu shi muka ɗauka shi ma muka ba malamin mu kuma daga baya muka sa muka yi wannan wannan motan kuma Allah ya san matsayin mu ba mu eh zamani ne ka rufa kan kafiri da mu da almajiranmu duk inda muka je da ni da kudin a ganmu a cikin mutunci kana ga almajirin ka zai yanzu an raina almajiri gani yake ba komai bane shi to amma duk lokacin da ganmu da motar mu ta alfarma in mun tsaya za mu tsaya kuma in mun tsaya za mu yi magana in kuma muka yi magana za a saurare mu tunda na ɗaya mota Allah ne ba mu amma wani mai kuɗi bai sai ce hiya sai a mana ba kuma ba wani mai mulki da zai ce hiye ba mu an tambaya wannan fa sai a ce Allah ne ba mu saya muka yi Allah ne ba mu Allah ne ba mu kuɗi muka saya mu almajirai muka saya kuma ni ma da na ziya ba da kuɗin almajirai bane na wa kana yalbasu sha'ara kuma annabi Isa yana sa tufafi sha'ara na gayi wanda yake da kaushi kaushi yana sawa wa yaqulu shajara Kuma in yana jin yunwa itace yake ci itace ce je lokacin da Qur'ani ya ce wa awaina huma ila rabawat za ta kararin wa ma'inin da suka je hida mahaifiyarsa wani dutse ne a baitul muqaddas idan sun kwana kwana suke suna nafila dutsen su kwana suna nafila malam kuma gari ya waye su wani suna azumi da mahaifiyarsa in lokacin bude baki yayi janyen itace za su cira wanda yake da dan zaki zaki shi za a ci a dora ruwa shikenan kuma ragowar ganyen da aka ajiye in lokaci ya kuma ba wai ganyen za a ajiye ba shi za a biga a zo a sa baki a ci kuma a ɗora ruwa sai a yi sahur da haka ma ake ibada wata rana ya je buɗe bakin da ya dawo ya ga mahaifiyarsa kafin ya zo a zara'ili ya zo ya ce maryamu allah ne ya turo ni yanzu in zare ranki ya ce ba za ka bari sanyin idanuna ya zo ba annabin allah ya ce a allah bai min wannan umarnin ba shikenan a zara'ili ya zare ran mahaifiyar to ya zo da kayan buɗe baki shi ma bai buɗe bakin ba da ya dawo ya ce to iya kuma harkar siya barci ta yi bari mu jira mu gani har isha ya bai tashi ba yace iya ki tashi ba barci yana da daɗi lokacin da bayan Allah za su bauta Allah yi ma da mahaifiyar ba ta yi buɗe bakin ba yi ma bai bar ganyen a hannunsa ya magana ba ta tashi ba da ya abin dare yace iya ki tashi ba lokacin da bayan Allah za su bauta wa Allah yayi ki tashi iya mu bauta wa Allah sai yake kuka ya yi ruba ta tashi ba da alfajir ya zo yake kuka iya kika yi ba lokacin da bayan Allah za su bauta sai da mala'ikun sama suka fahe da kuka mala'ikun da suke kasa ma suka fahe da kuka sai aka aiko jibril ya ce adabin Allah ga ya ma mahaifiyarta ka Allah ya zare ranta yi mana ai ta koma ga Allah abin da aka gaya masa kenan ta wannan halin abin da ya sa maka muku wannan mahallin shahin a wannan kuma bai yi buɗe bakin ba ga ganyen a ajiye saboda tsoron Allah ba kamar mu bane sai yanzu gahi nan da kunu ma sai ka ce ban samu abin sahur ba da kunun ai aka ce ka samu kunu ai ka samu tuwo ka samu miya amma mutum ka ji sahur ma kana sai kana hada hada wayo sai gari ya kusan wayewa za ka yi ai ji tsoron Allah mana ai abin da Allah ya ce ai haka dai bayan Allah suke cikin sa yana tafiya fa abin da ya ci na cikin sa ta waje kana gani kamar leda cikin saboda ba wani abu ba wani abinci sai ganyen itace sai ruwa annabin Allah annabi Isa alaihi salatu wa salam
walam yakun lahu baitun shi ba bai da daki ma fa ba yi da daki wanda zai kwana duk inda dare ya rike shi a nan gurin zai kwana annabin Allah annabi Isa aina ma adrakahu an-nawmu nama duk inda barci ya riske annabi Isa ta gurin kwanciya yake barcin sa inda ya riske ya barcin to yake na nan zai zauna ya ta barcin sa ko barcin ma fa ba irin namu bane idanun ne yake barci amma zuciyar idanun ba ta barci zuciyar idaniyan ba ta barci haka yake ko ba da wani guri wanda za a ce ga wannan gurin ya zauna wata rana da aka tada ruwan sama mai tsanani malam yana gudu yana gudu ai sai ya ga wani kogo yana shiga kogon ga mace ya ce subhanallah sai fita da gudu yana shiga ɗaya kogon ga zaki ya zauna da zakin ya fi ya zauna da mace ya ce bawan Allah a nan Allah ya ajiye ka to ni ma na zo amma ka riga na zuwa in ka yarda mu zauna tare in baka yarda ba zan je nemo wani guri sai ke gungune ke kada masa jela alaman ya yarda nan ya zauna suka fice ruwa hi da zaki a rami daya amma bai zauna inda wani matar take ba eh wata rana kuma barcin da ya kai barci ya kama ya dora kansa a zai kwanta akwai irin kurman dutse haka sai dan dora kansa a dutse haka sai dan dora a dutse sai jibril ya zai buge dutse sai har ka amince da duniya zaka dora kanka a fulo na dutse tun daga ran nan bai dora kansa a dutse ba haka yake kwanciya sai ya sa hannunsa ya haka bai taba dora a fulo ba to ina mu kuma kana ta miƙa kan katifa a dutse ma an jefar an ce ba a yadda ba wanda ma Allah kai mana gafara Allah kai mun gafara ko adda ku adda ku inda kuma kuna jiki to Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara annabi Isa annabin Allah alaihi salatu wa salam kun ji da irin halin da yake ciki wa kana ambal azani ilayhi an yubada lahu miskin mafi soyuwan suna gare ka ce masa miskini yana jin daɗin wannan suna nabi isa miskini fassararsa almajiri eh shine ma'ana miskini almajiri yasa ake cewa shehu almiskin eh almajiri ai shine miskin din duk almajiri miskini ne eh amma wani bai sani ba ka kai amma miskini sai ka ji baka so to ya nabi isa ya fi son ka ce masa miskini eh miskini in ka faɗa haka yana jin daɗi saboda suna ne na tawari'u suna ne na kankan da kai kuma duk inda yake hiba a ja da hiba musu wata rana yana tafiya annabi isa malam sai ta da barawa yana sata yana sata yana sata barawan sai annabi isa ya ji ya tsaya kan sai ce bawan allah ka ji tsoron allah wannan abin da kake yi ba kyau sai ce wallahi ni ba barawo bane wallahi ni ba barawo bane ya ce a'a kai hakuri ni abin da na faɗa mai yawa ba haka bane kai hakuri kuna sai ya fice annabin allah zaka ce da kai wallahi kai ba barawo bane kuma ya ganka kana ibin da rahi da boka ce ka roƙa min Allah mana Allah ya yaye min annabin Allah kaddara ce ta Allah wani abin da nake da ka faɗa na ji tsoron Allah a bakinka mai daraja ka roƙa min Allah Allah ya yafe min kuma Allah ya shirye ni sai me shi kenan tun Allah bai yi mutum da rabo ba in ka nuna masa hanyar rabon ma hanyar tsiyan zai ɗauka sai ya bar na rabon sai ya bar na rabon annabin Allah annabi Isa haka yake wata rana ana tafiya yau alhamdulillah sallama aka ce annabin Allah alhanzar ne fa yace a to ni bana so in saba baki na mummunan abu ai yace udkhulu bi salami aminin haka ya gaya masa
وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد مع مدين كانت ترى كرة البقل في بدنه من الخزان yayin da an samu ruwaya daga annabi Musa lama warada ma Madiyana yayin da ya zo rijiyar nan na birnin Madiyana wanda birni ne dan gidan annabi ibrahim ne gina birnin kana tura kurratul buquli ana ganin koren wato dan itacen da yake ci fi badani a cikin sa min alhuzali saboda rama rama yasa ana ganin abin da yake cikin sa ta waje ma aina iya gani to kun ga dai annabawan Allah irin halin da suke shiga wa qala sallallahu alaihi wa sallam
shugaba yana cewa لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل annabi ya ce laqad kana anbiya wa qabli akwai annabawan da suke gabani na ba yubdala don bil fagari akwai wani annabin sai ga Allah ya jarrabe da talauci wal qaml wani ma da kwarkwata za a jarrabe shi ka gani jarraban Allah kala kala ne yanayin rukunka da addini yanayin jarraba da za a ma yanayin tsoronka da Allah yanayin jarraba shi za jarraban annabawan ya fi na kowa domin sun fi kowa tsoron Allah to ka gani shi yasa kai ma almajiri a irin wannan zamanin Allah ya koma da jarraba to in dai kana riko da addini kai hakuri ka dau jarraba yanayin rikon ka wanda ba ya da daraja jarraba ma baya iya gani in ka gana jarraban ka sai ka kai ai yi mana ai jarraba din a Hausa ma jarraba ne sai an jarraba akan san na kwarai ai don ba jarraba ba ina za a ware sai jarraba yi aka jarraba aka jarraba yi kenan sai a fito da na kwaran kuma kowace lokaci bayan lokaci jarraba za ta zo yi wani zamanin kaga an jarraba mutane a ce an hana sallan juma'a wani zamanin a ce an hana ashan wani zamanin a ce an hana wa'azi jarraba duk ta biyo ta kanmu da ba daure an bi Allah ba da shi kenan da mu ma an jefa ma cikin wayansu wancananka sai yawan tambaya da wai malamin naku yayi karatun ko bana a ce kai ya kaddara ne to bai yi ba amma sai a ce amma bara yayi aiko yi mana baran yayi bana ko lafiya ne ba yi da shi da kake cewa kaddara ko talauci ne malam wani ya ce a kaddara dai to ko jerin kaddara ce wannan Allah ya sa ta alkhairi ce za a ce kaddara kada Allah ya taimake mu sai muka yi karatu wanda kuma ba su yin ba ma Allah ya masa gafara amma nan gaba kuma kuna kan bin Allah in jarraba ta zo a daure a daure malami shine hasken duniya ai ko shine rana aka ce gari ba rana wace fitila za a sa ya haske ai babu amma rana ta fito alhamdulillah alhamdulillah sai a yi kokari a bi Allah kar kana bin Allah jarraba kankani ya zo ka ji kunya gurin Allah ka daure dama hanya ce in ka ce za a bi Allah wanda baya san Allah zai kika ko lokacin da ka ce za ka ki Allah masu san Allah su ma za su kika to dan jarraba ta zo ku nemi ku amince da Allah ku amince da Allah ku daure ku ci jarraban abun Allah sai ku zama wasu ku yi daraja gurin Allah in dama dole ne ran da ana jin daɗin ma ba faɗa maka yi bai ko ran da muke samun kuɗi mun faɗa ai ban faɗa ba ko wani ya ba mu miliyan ɗaya wani ya ba mu dubu ɗari biyar wani ya bamu miliyan ɗaya da rabi muna jin daɗi kuma an ce kara yi karatu za a ɗaure mutane shi ma wannan sai ka yi yadda ka ji daɗin wannan rayin daɗin ma sai ka lissafa da shi Allah kuma ya kawo kariyarsa magan bai faru ba amma ko zuwa ga aka ce za a kama mu ai bai kamata a nemi taimako ba jama'a ku yi hakuri za a ce lokacin da muke jin daɗi ba mu faɗa ba rayin daɗin ma da ya zo yanzu sai a auna shi da wancan eh ai hakuri muna da gaskiya yi kenan a riƙe Allah dole ne daɗin ya zo rayin daɗin ma a ɗauka amma a ce kana bin Allah sai daɗin kaɗai kake so ba ka son rahin daɗin an yi da tambaya aka ce ka taɓa jin daɗi a duniya junaidi ya ce to so daidai na ji daɗi a duniya aka ce wani lokaci ne aka ce daidai lokacin da wata rana ina birnin bagadaza ya yi gwada yi ibada sai magarba ya aka yi sallar isha sai mai masallacin ya ce jama'a a fito za a kulle ya ce sai ban fito ba jama'a duk wanda yake masallacin ne ya fito za mu kulle masallacin yace ban fito ba shine mai masallacin kaka akwai mata takala sai ya ja kafan Junaidu da ya ja kafa na haka yace gas sai nan ɗayan su sai da ki dandamalin masallaci sai kan ya fashi sai jini sai jini yace wannan shine jin daɗi na a duniya in dai na ji daɗi a duniya to wannan ne yace anan ne wa Allah godiya wannan shine fa jin daɗin yanzu kai wannan jin daɗi ne to mu ba za mu lissafa a wannan a jin daɗi ba yi mana yanzu ka jira jin daɗi an kama malam wani an yi kaza da mutanen duniya makiya nan za su yi murna mazoya kuma wannan kamawan yi ne abin bakin ciki abin farin ciki ne yayi abin farin ciki ne kamar mutum ne ya dauda aka kai in an wanke shi sai ya fito saral sai ya fito saral to haka za ku dinga aunawa annabi ayyuba alaihi salam matarsa rahama lokacin da bai da lafiya sai rahama ta ce annabin Allah ka roƙi Allah mana wannan jinya Allah ya yi maka shi ta ce rahama lokacin da muke da lafiya mun yi shekara arba'in wannan jinya kwana nawa ya ka fara ba shekara bakwai bane ko takwas ya ta ina abin roƙo da a bari mana jinyan ma ya kai kaman kwanakan daɗin namu da muna jinyan ko shekara arba'in da muka je ai kaga sai a roƙi Allah amma shekara bakwai ko takwas shi kuma lokacin jikinsa da kahi sai nama shi yasa Allah ya ce inna wajadnahu sabiran mun same shi ne hakuri ni'mal abd bai roki Allah bai ce yauhe ne ma ina ma ina ma jinya haza a roki Allah to jama'a ka gani saboda haka a dinga kiyayewa jarrabar Allah ta ba kuma yake nan da nan Allah ya fidda wani Allah ba haka ake ba Allah ya sa a cinye jarrabawar alif lam ahasiban nasu an yi taraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna babu jarraba zai yi kudu ba yadda aka yi wa annabin mu ai annabi ba wanda zai kore ya bar garin su ai jarraba ce ta zo da aka yi hakuri aka fita daga maka daga baya ba dawo maka cikin daraja ba ne ai an zo cikin daraja ko Allah ya ce inna fata'ana laka fatahan mubina ne ga fara laka Allahu ma ta gaddama min zambika wa ma ta'akara wa idin mani mata wa laika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansaraka Allahu nasran azizan Allah ya ba annabi mu daraja to in babu hakuri ina za a yi wannan darajar ba ga ranar yakin Hudaybiya annabi ya zo an tsare yi kafiran muka sun fito kuma ya gaya mutanensa an yi mawarki insha Allah laqad sadaqa rasuluhu ru'ya bil haqi la tadkhuluna masjidal harama insha Allah aminina muhallikina ru'usan wa mukaffirina la takawun fa alim ma lam ta'lamu faj'al min duni zalika fatan qariba da aka zo hiran ya gagara annabi yace to kowa ta yi yanka hadiyansa sabai suka ki yankawa annabi ya ga daki umma salma ta ce ya rasulullahi kullun ta yi za ka yi ka yanka ka kira wan zamun kai aske kanka to su kuma suna ganin mafarkin a yayi mafarkin a shekaran gaba ne ba a bana bane da shekara na gaba yazo kaga nasaran kuma ai ta bayyana ai ne gaskiya ba da farko yake samun nasara ba sai da ƙarhe ai duk mai gaskiya da farko zai ya wahala amma a ƙarhe zai yi nasara shi wannan abin da kake gani kowanne baturan ma fa shi mai ƙaryen ma mai ƙaryen ma da gaskiyan yake kwaikwayo yayi ƙaryen wallahi ba ka gane ka yi haƙuri da jarraban da zai zo ma da farko daga ƙarhe kai kake da nasara kuna fahimta na nan eh amma da farkon ka ce za ka yi nasara fa to ka yadda daga ƙarhe ba za ka yi ba fa shi kuma abin da ya fi riba da farko ka ya wahala da ƙarhe ka ji daɗi to duk wanda yake son wannan duk jarrabar da ta zo daga Allah a rungume ta idan a nan duniya ba a yi nasaran ba to nasara tana jiran ka a lahira ita ce ƙarhe idan kuma Allah ya zo rahama irin tasa a nan duniya zai ba da tukwici a lahiran kuma a ji a ta da babban tukwici idan kuma irin duniyar Allah ya nuna abin da ya faru da irin sa annabi ya haya sai ganin sai ga kan bin Allah an kai kama kuma a lahira sai kai ga aljanna amma dai karihe dai kai kake da nasara an ka ba Allah Hausa suka ce mai gaskiya yana tare da Allah to yasa wannan layi da kuke kai in jarabar Allah ta zo a daina kai wani kuka a koma a rike Allah a koma ga Allah domin a yi nasara hanya ce da farko ba daɗi daga ƙarshe kuma tana da daɗi wa kana ahabba ilaihim min al'ada'i ilaikum wa kana ya kasance ya annabin Allah ne Musa alaihi salatu wassalam ila da amincin Allah alaihi wa kana ahabbu ilaihim ai min al'ada'i ilaikum kaga abin da yafi mai kasancewa gare ku su annabawan nan da aka jarraba da kwarkwata da wanda aka jarraba da talauci idan da aka jarraba har murna ake taya su har murna za a taya su annabi wani a za gai da kai ai Allah ya jarrabe ka da kwarkwata sai a ce to Allah ya sa ma danshin ka to kaga yanzu ba yake son kwarkwata abinda ana ta kai su da guga a yi ta kaiwa a yi ta kaiwa kwarkwatan ma yanzu ba faɗa muke ba wani ma bai sani ba bai san ma kwarkwatan ba wani kuma idan jarrabe da talauci gari gari ake zuwa masa murna wane sannu ba ai wannan baiwan Allah ya baka yau na talauci ikon Allah to sannu wane barkanka Allah ya baka babban baiwa sai ake Allah ya dora ma dayinka to mu kuma yanzu mu rike annabi talauci ba daɗi kai ba daɗi mana a yanzu a wannan zamanin talaucin Allah dai karka dora mana mu dai inda wani abu Allah karka dora talauci ba ma so Allah kai ne ake da shi Lukman Alhakim ya gaya dan zai ce dana da abu mai dace na duniya na dandana ya ce wallahi babu mai dace irin talauci talauci abu ko mai dace ma ina ke da talauci jiya kun ji wasu sunayen ko a gunmu ai kun ji to muka ji abin da yana da suna ya fi ɗari saboda daraja irin nasa ina ke da talauci ba daɗi yayi ba daɗi mana ba daɗi a wannan zamanin mu dai Allah ya mana rufin asiri mu ci mu shayar a talauci haka ce za a shiga aljanna za mu sha wahala ba daɗi mana a talauci riga wuya ɗaya ba abin hawa yanzu ka ce da malam sama ya koma a ƙafa za ki riga sama in yi kawai duk yanzu gobe ya zo karatu a nan ƙafa a jiya ƙafa a jiya wannan ma fa ba talaucin ba ne ma fa to kaga ai ba an ba daɗi mana to mu kuma Allah kai mana da sauki wannan zamanin Allah kai mana ludufi
وقال عيسى عليه السلام لكنذير لقيه اذهب بسلام annabi isa alaihi salatu wasallam ya game da alhangar sai ce idza bi salam ya ce tafi da aminci wa qila lahu فقيل له في ذلك sai mutane suka ce annabin Allah alhamdur ne fa فقال أكره أن أعود لساني لمنطق بسوء to ai ina ki ni ne saba wa harshe na furucin da ba mai kyau ba نعم وقال مجاهد malam mujahid ya faɗa mana babban malami ne كان دعام يحيى الأشبا shi annabi yahaya abincinsa dausaye ne tsiri ne ciyawa ne idan dabbobin su daji suna kiwo shi ma tare ake kiwon da shi su barewa su gada su zaki yana ciki aka ce annabin Allah ka zauna cikin dabbobi ya ce to ai sun fi zama cikin mutane lafiya ai su wannan ba za su ja ma abin magana ba amma mutum sai ya ja ma abin magana in ka zauna sai ya yi da wani in baka yi ba ma sai ya yi da wani ka dau zunubi amma wayannan zama da zuwa ya fi zama da mutane haka yake yana cikin dabbobi shi ma su suna cin ciyawa yi ma abin da ya zo bakinsa mai daɗi kuma sai ya ci
وكان يبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في طريقته
wa kana ya kasance annabi ya haya ya baki yana kuka min kayyatin lahi azza wa jalla saboda tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta ita kaza damu majira har hawaye rigi magudana fi kaddi ya kundu kukinsa وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالد الناس
wa kana ya kula malwahi yana cin abinci tare da dabbobin daji lilla ba da banza ba yukali da nasa saboda kada ya mu'amala da mutane mhm.
وحكى الطبري imamu dabari imamu muhammad bin jarir dabari ya hakaito عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستدل بأريه To, ya samu ruwayan daga wahabu dan mambahu anna musa alaihi salam kaga ne musa kana yastazil yana inantuwa bi arihin da wani daki da ake na kirgi a nan ma yake inantuwa haka mhm.
وكان يأكل في نقرة من حجر idan annabi isa annabi musa samu abinci ka san irin kogo kaman kuka wanda muke da yanan ko itace irin na gunsu ko dutse to in akwai rami wannan kogon na rami nan zai zuba abincin nan ne kwanansa a nan zai sa ya dinga cin kayansa ba a kwano ba koko na dutse in dai ga ya dan yi kogo ko dutse ko itace to in ya samu abincin nan zai dan zuba nan ne kwanan kuma a nan zai ci kayansa to mu kuma muna cewa kwanan ma da lamba kaga wannan lamari azimin ne ai
ويكره فيها إذا أراد أن يشرب كما تكره الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامهم wai garau fiya idan dutse irin kogon dutsen nan ya tara ruwa tare Musa za ka yake da bakin sa haka yadda ne sai za kurub kurub kurub yana ya baya iba ba hannu ya bakin zai kafa ya sha haka yake yi mm ya jira kamata karau kamar yadda dabba yake sha tawadiyan lillahi saboda kankan da kai ga Allah bima karamahu Allah kuma shi da Allah fa suna zance قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين أما ددها قايد يكي وأكبارهم في هذا كله مسدورا amma labaran annabawa da ire-iren wa'annan a cikin wannan labaran su ya za kulle matsuratan duk an rubuta su وصفاتهم في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة wasu batun kaga sugobin annabawan fil kamali a cikin cika na zatin su wa jamilil akalaki da kyawawan ɗabi'u wa huzur surati da kyakkyawan sura wa shamaili da tadodi ma'rufatan sanannu ne mashahuratan kuma duk sun jahara da Allah ta tabai ana ganin su mazakurun an ambace su a guraren su mm.
فلا ندون بها
amma ba za mu tsawaita kawo muku ba mun da ya kawo abin da duk mutumin da yake so ya samu izina in ya duba wannan mutum ya yi tawari'u tun daga bayan Allah wanda babu irin sagun Allah suna tawari'u to kana ma kenan mu ya dace mu yi tawari'u mu koma ga Allah mm.
ولا تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا
wala tattafi ka daina waiwayawa awal makadibu ya kai abokin magana ila ma tajiduhu ga abin da zaka samu fi kutubi daga littattafai ba da jahalatul muwarrikin kai kiyaye wanda jahilan malaman tarihi suke kawo wal mufassirin da jahilan malaman tafsiri mimma yukalihu hadha wanda in sun kawo zai saba wannan to in ya saba wannan ka bar nasan ka rige wannan da wannan an shiro ne da hadisai dai kyawawa to jama'a za mu tsaya nan eh Allah kai mana gafara inda Allah abinda muka yi kuskure da rayin sani Allah kai mana gafara jama'a yi zigifirin layi sha ɗaya Allah ka yafe mana jama'a yi wa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilafi alfarman wannan annabi namu a garanti fati a kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kurba kafa uku yabo ga ubangiji malam wannan malafu idan mun dukan sharri Allah kai mana hijabi alfarman wannan annabi namu falaki da nafi dukkan sharri Allah kai mana dauki alfarman annabi Muhammadu kuma ladum da kai da alaiman su karanci fadi a kafa bakwai bakwai Allah kara mana san annabi Allah ka ba mu annabi mu zama na annabi ya zama mana tare da annabi karanci fadi a kafa bakwai bakwai ga jikan shi umar hujiyar ya Allah ka sa a zauna lafiya dukan fitinan da tafi karfin mu Allah kai mana maganin sa Allah ka sa Nigeria ya zauna lafiya yadda Yahudawa da Nasara da Majusawa ba sa so su ga mun zauna lafiya to Allah ka hada kan musulmin Nigeria mu zauna lafiya dukan abin da zai zama fitina abin da yake faruwa Allah kai mana magani fitintunin da yake faruwa a Maiduguri da wanda yake faruwa a Katsina da Daura da Sokoto da kuma can wajen zamfara duk Allah laifi muka yi ma mun tuba Allah mun fake da annabi Allah ka kawo ƙaryensa alfarman wannan annabi namu kuma Allah ka raba mu da talauci Allah kai mana arziki kai mana rufin asiri da mu da ku bayan Allah da muke musu addu'a suke kawo koke koken su to nasu bukatun Allah ka biya musu namu bukatun Allah ka biya mana dukan wani jinyace jinyace da ake tsoro na zamani Allah ka ɗauke shi guraren da ba bude ana yawo ko ina ba hima maza Allah kawo ƙaryansa ko ina da ko ina a dinga yawo a Nigeria abubuwan da ba a yi a ci gaba da yi inda ba a yin sallan ajin shekara ya zo a ci gaba da yi tunda ya riga ya fice inda kuma ba a yin wa'azi a ci gaba da yi duk mun tuba Allah Allah dauke mana duk abin da ya dame mu wanda ba su yin ba in za ka ga sun yi laifi a dalilin mu da muka yin to Allah ka dube su kara kama mu da laifi mu din ma mun fake da Annabi Muhammadu Allah ka sa kasar mu ya zauna lafiya duk abin da baya a ci gaba da yi gwamnoni da ministoci manyan musulmai Allah ya sa musu kihin addini a zuciyar Allah ya sa su kihin musulmi da musulunci kuma Allah ya karya kafirai da kafirci kafiran mu na zaman amana Allah ka sa mu zauna da su lafiya Allah ka sa mu zauna lafiya kasan mu ta Nigeria duk wani sanadiya da za a raba kasan nan to Allah kar ka kawo mana shi Allah ka ba mu kariya alfarman annabi shugabannin wanda suke azzalumi Allah ka shirye su wanda suke da kyakkyawan niyya Allah ka taimake su kuma Allah mu roƙe ka yadda al'amura yake tahowa yake gurbacewa Allah kawo sauki wayanda yake bin su bahi Allah ka sa su biya wannan bahi na zamani da ake ta ɗauka Allah ya gane da mutane su daina ɗauka dan a bayin gwamnati babu alkhairi bayi ne wanda idan kun ɗauka za a karya ku malam za ne ba wanda zai samu tsira in dai ka dau bayin gwamnati abin ba albarka ko sun ce ba ku dukan ku asiri mai nauyi a kansa Allah ya biya mai neman jari Allah ya bashi mai sana'ar hannu Allah ya sa sana'ar hannunsa albarka wanda yake neman shiryan ƴaƴansa Allah ya hiryar da su mutanen mu na Nigeria ma'aikata da sojoji da 'yan sanda da kowane mai ilimin na damara Allah ka sa yayi kihin arewa kuma duk musulmi ya kihi addininsa ya yi musulmi dan uwansa kana aikin damara kar ka zalunci dan uwanka kar ka wulakanta dan uwanka musulmi in dai kaga mutum musulmi ne ko yayi laifi inda yanda zaka daga masa kafa Allah ya ara ma rana ka daga masa kai ma Allah zai daga maka eh wannan kaki da Allah ya baka duk wanda Allah ya bashi kaki ya ji tsoron Allah to da kakin da kake da yi da yi zaka yi ga aljanna saboda haka sojoji Allah ya ba su ikon adalci ga mutanenmu na arewa kuma Allah ya ba su adalci akan musulmi da musulunci su gane cewa fa suna kiyin addinin kiyin addinin kai shine zai saka ya ga aljanna duk mutumin da Allah ya bayi kaki ya sa jikinsa baya kiyin musulmi da musulunci to duk dadin da ya a duniya ba ƙarshe wuta zai shiga saboda haka Allah ya ganar da su kuma duk mutanenmu na arewa masu aikin da mara Allah ka sa a samu promotion maza a ƙara masa ƙarin girma a arewa ya zama muna da manya-manyan 'yan boko ya zama muna da manya-manyan sojoji muna da manya-manyan 'yan sanda ya zama muna da manya-manyan ma'aikata wanda mu ma sanadiyan wannan arewan zai ci gaba ya zama zama majority Allah ka bada wannan Allah ka taimaka kan haka manyan masu kuɗi ka sa musu imani da adalci su bada zaka duk wani fitintunu da yake faruwa a duniya inda yana fitar zaka shikenan wannan fitinan Allah zai mana maganin Allah ya mana maganin sa a zauna lafiya yaran mu ƴan mata ya ba su miji na gari wanda suka aka aurar da su Allah ya sa su zauna a gidan mazajen su lafiya kuma duk wani sace sace da fushi da makami Allah mun tuba Allah ka dauke mana hiya kasar mu kasar mu yadda sauran makotan mu suke zama lafiya to mu ma ƴan Najeriya Allah ka sa mu zauna lafiya malamai a duk inda suke Allah ka ba su dama su kwatanta gaskiya kuma su faɗi gaskiya a inda ya dace a faɗi gaskiya talakawa Allah ka sa mu tsoro Allah ka sa musu natsuwa a zuciyarsu ka sa musu wadatar zuci a zauna lafiya sarakuna Allah ka jefa musu adalci alfarman wannan annabi namu mu kuma Allah mu roke ka da muke kokari akan haka Allah ka sa mana san annabi a zuciyarmu Allah ka ba mu annabi masu kaunan mu da wanda karatun mu zai je su je suna jin karatu suna jin daɗi da karatun da suka je to Allah ƙara mu san annabi da wanda ba su gan mu ba sun sa mana mai suna kan kaunan da muke wa annabi da su kansu da 'ya'yansu da jama'ar mu da Allah ka tara ma tutan annabi in namu lokacin yayi Allah ya samu jiga da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka samu shiga da imani bayan Allah da muke musu addu'a ɗaya ɗaya muke jin daɗin su to Allah ka biya musu bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na bukatun Allah ka biya musu na mu bukatun Allah ka biya mana da mu da ku Allah ya zama ma gaban annabi Muhammad innahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati jadirun بسر الفاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأغرب والباطل ما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا إلى قدره بذلك يا بر يا بر يا حي يا نعيم الملك يا الله يا رحمن يا رحيم ظاهر يا باطن يا الله يا رحمن يا رحيم يا باطن يا ملك الجلال يا مصور يا مولي مجاهد يا الله اللهم انت ورسولنا نحن لا تقول ولي الحج اللهم اهدنا في جهه اللهم صل الله لا الله وسلم الله هو انا